الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو يو لهدي عشرين دا أكو غواتن رمضان هجرة منزون الله صلى الله عليه وسلم shekara 1438 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a wannan masallaci muna karatu cikin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka wata ramadan muna kuma karatu ne cikin suratu tauba mun tsaya aya ta 53 ko 52 ne mun tsaya aya ta 52 insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 53 muna fata Allah sa mu dace kafin shiga cikin karatu an turo tambayoyi kamar haka wannan bayan ya yi sallama da fatan alkhairi ya ce tambayarsa ita ce a mace ce ba ta al'ada sai bayan shekara-shekara shin ya iddarta zai kasance iddarta zai kasance sai ta tsarkaka mana sai ta yi al'ada ta yi tsarki har guda uku ta yi al'ada ta yi tsarki ɗaya kenan sai kuma lokacin da al'adar ta sake zuwa ta yi al'ada ta yi tsarki biyu kenan sai kuma lokacin da al'adar ta sake zuwa ta yi al'ada ta yi tsarki uku ta wannan shine ta gama idda saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru daga tsarki uku ne ko shekara shekara take ko yafi shekara ma take dole sai ta yi tsarki uku sai ta yi jini ta tsarkaka daya har sau uku wallahu ta'ala ala wannan bayan ya yi sallama da fatan alkhairi ya ce tambayarsa kamar haka menene hukuncin sallah a bakin hanya mana titi ya ce bayan kuma suna jin kiran sallah a masallaci yana neman ƙarin bayani wannan yana daga cikin ɗabi'u da jama'a da yawa ake yi ga masallaci an gina su don a yi sallah ana kiran sallah a masallaci mutane suna bakin titi da 'yan taburman suna sallah wannan kuskure ne mai girma kuma laifi ne bai dace ba masallaci ake so a raya ba bakin titi ba wanda ya je masallaci yana da dukkan falalan sallah a masallaci shi ya kamata a yi don haka abin da suke ba daidai bane kuma laifi ne ya kamata a je masallaci ne a raya abunan masallacai ya dakunan Allah subhanahu wata'ala Allah samu dace wallahu a'lam wani bayan yayi sallama da fatan alkhairi yace tambayarsa ita ce yana neman ƙarin bayani akan wata aya cikin suratul suratul yasin yace ga ayar kamar haka ya ce wa shamsu ta jiri limustaƙarri laha sai ce dash dash al'aya da kuma abunda masu ilimin kimiyya suka ce game da sha'anin rana cewa wai ba rana ce ke zagaye duniya ba duniya ce take kewaye rana wani wani dogon maudu'i ne a wani bangare daban rana tana fitowa ta tafi ta je ta fadi ta je ta yi sujjada gurin Allah subhanahu wataala ta sake neman izini a bata dama ta koma kafin gari ya waye ta isa gari na wayewa ta sake fitowa haka kullum rana take yi wani shine nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama ce tambayar sa ita ce a nawa ne adadin itikafi sannan shin yana halatta mutum ya shiga a na tsawon kwanaki misali kwana hudu kafin a gama ya fito saboda wani uzurinsa kwarai kwa ya halatta mutum zai iya shiga ya kwana daya iya uzurinsa iya gwargwadon ɗawainiyoyinsa in kwana daya yake da shi in ya shiga ya yi itikafi na kwana daya ya yi in yi na kwana biyu ya yi in yi na kwana uku ya yi haka itikafi ana iya yinsa gwargwadon yadda mutum ya samu uzurin da yake da shi wallahu ala ba dole sai an yi kwana goma gaba daya a ƙarshen ramadan ba wani bayan ya yi sallama ya ce shin a ya ce malam shin matashin da yake rike da kansa zai iya fitarwa kansa zakar da kai ko zai hada da wasu a wajen fitarwa matashin da yake kokari yana samun rike kansa da ikon Allah kenan yake nufi zai iya fitarwa kansa zakar da kai kuma in akwai wasu daga cikin ko kannensa ko jama'a a cikin gidan wanda yace shi ma su ma zai dau nauyin su kaga ya rage wa baban su a daukan dawainiyan wadancan wannan ya halatta zai iya fitarwa kansa dama abin da ya cancanta shine mutum ya fitarwa kansa maganan wa'yansu ne in ya ga dama zai iya daukar nauyin wa'yansu kuma ya kyauta insha Allah wallahu ala wannan bayan yayi sallama yace abuna yayi addu'an alkhairi yace shine bayan sallan asuba ya tashi da janaba kuma ranar juma'a ce gashi duk ran juma'a yana wanka a yana wankan juma'a to malam tambayarsa anan ita ce zai iya niyan wankan juma'a da na janaba sai ya yi ɗaya ko zai yi wanka biyu ne kowace da nata a yanzu sai ya shigar da wankan juma'a cikin wankan janaba zai niyan wankan janaba sai ya biyar da na juma'a ciki kawai sai ya wankan janaba tare da gwama na juma'a ya bi shi wannan ya isa masa in yi wanka guda daya ko wankan kawai yayi na janaba malamai suna cewa yin wanka dole a yi niyya cewa wankan na ranar juma'a ne ko ku a ko wankan tafiya juma'a a yin wanka ranar juma'a har mata da ba za su je masallaci ba ko yara kanana da ba za su je masallaci ba su ma ana son a yi wanka ranar juma'a kowai ana so yi wanka ranar juma'a don haka idan ya zo janaba ta kama shi wankan janaba ya fi wankan juma'a karfi da haka zai niyan wankan janaba sai ya shigar da juma'a kuma biye da shi wallahu ta'ala alam ya halatta yi wannan wanka guda ɗaya kawai shi kenan wannan bayan ya yi sallama ya kuma yi fatan alkhairi ya ce tambayarsa ita ce bayan sun gabatar da sallan isha'i a tsanaki tare da liman to da suka fara sallar tarawihi sai liman din ya fara sauri ta yadda baya samun daman idar da tahiya sai liman ya sallame shi ma bai gama ba sai ya sallama to shi malam menene matsayin wannan sallar tasa gaskiya fa wasu limamin fa ana saurin ma fa kamar yadda aka faɗa bai kamata a mai da sallar kamar wani abu ne bari muhimmu gama mu huta ba da alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din kana wudu kana zai kaman da sauri kaman kawai Allah ake agwana Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamida rabbana lakal wannan bai kamata ba gaskiya gaskiya wani sa'i akan yi haka a masallace kaji wurwur wurwur wurwur wannan bai kamata ba wajibi ne a rinka samar da nitsuwa a cikin sallah saboda nutsuwa rukuni ne wato a cikin sallah farilla ne a samu nutsuwa a in ba nutsuwa a cikin sallah magana a sallah ta samu matsala yawa ya kamata a rinka yin abun yadda ya dace wato ba wai a yi a gama ba in ba ku da lokaci sai ku yi raka biyu ba ku da lokaci sai ku yi raka hudu iya abin da za ku yi kenan kowa ya je gida ya karisa amma ba rinka wurwurwur gaba daya an yi raka goma amma babu raka daya kwakwara mai kyau don duk ba nitsuwa daga an wahala ko ba a samu an je inda za a je a kan lokaci ba to ya kamata mutane a rinka samar da nitsuwa gaskiya amma dai idan liman yana jan sallah in yayi tahiyya mutum bai karisa tahiyyarsa ba sai liman ya sallame to shi ma mutumin sai ya sallame wannan tahiyyar da liman ya dauke masa amma bai kamata kuma koyaushe liman ya zama ana gaggawa kamar ana rige-rige ba gaskiya wannan bayan ya yi sallama da fatan alkhairi ya ce tambayarsa ta farko ita ce idan mutum ya yi sallan tarawihi kuma yana son ya ƙara nafila a cikin dare ya zai sai ya ta yin nafila ya halatta gare shi zai iya ƙara nafila tambayarsa ta biyu ce shin kuma ya halatta mutum bayan ya yi sallan tarawihi kuma ya sake ya sake yin sallan tahajjud a duka tambaya biyu ne tambaya ɗaya kamar mai tasau biyu an ce mutum zai iya ƙarawa ya halatta gare shi ba laifi ba ne wallahu ta'ala ala wannan bayan ya yi sallama ya kuma yi fatan alkhairi ya ce yana so a faɗakar da al'umma dangane da a tarbiyya ko sharaɗin ajiyan alƙur'ani mai girma domin ya lura kamar yadda rubuta ya lura jama'a sukan ajiye shi a yadda suka ga dama ba tare da la'akari da yanayin ajiyewan ba yana nufin kamar yadda ya rubuta ya ce ina nufin wato yana nufin sukan ɗora suratun nas a sama sannan suratul bakara wato suratul fatiha shi kuma a ƙasa to amma ko dai yin hakan ba laifi ba ne ya ce allah ya ganar da mu aladabi na aje alkur'ani sai aje shi bisa tartibinsa haka malamai suka bayyana ana an zo aje qur'ani sai aje shi suratul fatiha suratul baqara suratul ali imran haka sai tafi haka kar mu ya juya shi haka aladabin aje alkur'ani ana son aje shi yadda ya dace kamar yadda surorin su suke jere aladabin karanta shi ma haka wallahu ta'ala alam don ya kamata a rinka koyon irin waɗannan laduba ne wani bayan ya yi sallama shi ma ya ce tambayarsa anan ita ce idan mutum ya shiga itikafi ya halatta mutum ya yi bacci da daddare ko da rana domin ya ji an ce da zaren mutum ya shiga itikafi ba shi ba barci har sai in ya fita shin hakan ne ko ba haka ba ne ya ce don shi shin hakan ne ko ba haka ba ne don yawa kawai da yana tambaya kan haka ina ganin maganar bacci a cikin itikafi wannan ya halatta mutum zai iya yin bacci alhali yana itikafi ko da rana ko da daddare inda ya bacci ya zo masa sai ya aje duk abin da yake yi bacci sai dai kawai ba zai yawaita bacci ba kuma ba kamar mutum yana gida ba ne tun da har ya kaure ce je masallaci dole zai takaita wasu abubuwa amma in bacci ya rinjaye shi sai ya bacci yadda ya kamata a kar ya hana kansa bacci gaba daya ya kamata ya yi bacci kuma ko da rana ko da daddare zai iya yin bacci amma ya yawaita ibada karatun alkur'ani na filfili salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran azkar su ne abin da mai itikafi ake so ya yawaita amma bai hana yi bacci ba wallahu ala wani bayan ya yi sallama ce tambayarsa ita ce menene hukuncin wanda ya ɗauki abun masallaci ya mai da shi nasa ya yi sata don ya ɗau abun masallaci ya mai da shi nasa abunan mutum ya rasa inda zai na shago ma in ya ɗauka ana binsa a guje kuma ya yi sata balle zai ɗau masallaci na masallaci a yafi ba da tsoro masallaci inda kullum daga sujjada sai ruku'i sai karatun qur'ani ake a gurin idon sai bushe zai dauna nan gurin wannan girman satin nasa ta yi yawa Allah ya kiyaye haka in mutum ya dau abun masallaci yayi sata bai dace ba mutum ya dau ya sai abu nasa sai kaga qur'ani ma mutum yana yana abun nan wani mutum an zo a jidda ana dawa daga aikin hajji an an jira qur'ani da yawa ga sunan kawai duk alhaji in yazo sai sai ga mutum da ya ce ka dau daya a can laraba da suke kula da wani ce an yadda mutum ya dau daya alhaji ne ya yi aikin haji da ya zo sai ya dauka da ya waiwaya balarabin kama ya ce ka dau daya shikenan da ya dauka da ya waiwaya ya ga ya dan yi nisa kaɗan kuma har yanzu qur'anin suna nan a jere sai sake dauka sai na ce masa haba wannan ya za ka yi haka ce wallahi matarsa ne ba ta da ƙura'ani na ce masa yanzu da Allah ka yi aikin hajji ka dawo duk ƙura'ani da ake ta sayarwa a can ba ka sayi na matar ka kuma tun tana najeriya tun da ba ta da ƙura'ani sai da ka gan shi yanzu a tare shi ne za ka abuna kuma yanzu ka je ka yi aikin haji ka zo ka kare za ka fita daga saudiya yanzu daga nan sai jirgi kawai sai kai sata aka fita ce bai kamata ba yi sata ya dau qur'ani don aka ce masa ya dau daya aka ce ya dau daya sai ya dau guda biyu hayinci ne kuma sai da ya dan lura cewa ba ba ba lura bana don ganin suna da yawa ce ba ka ganin cewa wani ne suka yi amfani da kudin su suka rinka bugawa don ku yi amfani da shi kuma ya ce maka ka dau daya eh ake dauka sai mayar da guda ɗayan sai ya ajiye ce wanda shi yafi maka alkhairi amma duk da aka ba can bayan an gama screening mai abuda na zo wucewa ha yanzu ce kai amma malam kana da tsanani amma dai ya ajiye alhamdulillah ina tsaman yana ta tunani ne kuma ya riga an yi screening nesa Allah ya tsawake to insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a cikin suratu tauba aya ta 30 da aya ta 52 insha Allah ta'ala za mu tashi za mu tashi aya ta 53 insha Allah ta'ala muna fata Allah ya samu dace aya ta 53 cikin suratu tauba Allah ya samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله برسوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كافرون ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون
الله سبحانه وتعالى تقول أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم saboda tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi a tada dukiya a tara dukiya don guzirin tafiya yakin tabuka suka ƙi yadda munafukai suka ƙi bayarwa suka koma suna gulma a gefe suna cewa in ba su bayar ba za su ga yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya samu halin tafiya ya hada abun da suke da shi shi da sahabbai suka tashi za su tafi suka ce waɗannan idan sun tafi sun tabbata cewa in suka je tunda ba su da wani ƙarfi ba su da guziri za a yi raga-raga da su ba sa ma tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallam zai dawo to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo suka ga Allah ya bashi nasara ya dawo to sai kuma suka zo suna cewa za su ciyar fi sabilillah to shine Allah subhanahu wataala ya ce a ba bukatan dukiyarsu ai lokacin da ake bukata ba su bayar ba yanzu ne suke bukata su bayar don kawai a ce su suka yi kaza su suka yi kaza Allah subhanahu wataala ya ce kar a karba Allah ce karka karba don Allah baya bukata shine Allah ce kul ka gaya musu an fi kuciyar ɗau'an ko bisa son ranku au karhan ko bisa tilas la yi taƙabbala minku ba za a karɓi sadakokinku ba Allah baya so innakum domin lalle ku kuntum kun kasance ƙauman mutane ne fasikina masu fita daga tsa'a wa Allah lokacin da aka ce ku kawo kuka ki bayarwa ba ku yi biyayya ga Allah ba lokacin da duk Allah yake son a yi abu lokacin ya kamata mutum ya yi amma ba wai sai mutum ya ga dama yi ba sau da yawa in Allah ya ce mutum ya yi abu in bai yi ba in Allah ya kyale shi ta in dai mutum yana da hali ya kyale abun sai dai ko in mutum ya yi nadama kuma ko in an masa wa'azi nan sai dawo yi wani aikin alkhairi to nan in Allah Allah ya kan abuna yi da rahama sai kan karbi ayyukan mutum amma mutum ya ki sanai kuma yana gori yana cewa ai in ba mu muka yi ba ba za a yi ba in ba mu muka gudanar da abun ba abun ba zai yiwu ba sannan daga baya ya ce to yanzu bari mu yi a Allah subhanahu wataala baya karban aikin mutum irin wannan saboda da can yayi fasikanci alfisk nan alkhuruj an ta'atillah don haka kun kasance kun fita daga da'a wa Allah Allah baya bukatan aikin baya bukatan sadakar su Allah ce ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum ba komai ya hana a karbi sadakar su daga gare su ba sai don kawai illa sai don kawai annahum cewa su kafaru billahi wa bi rasuli sun kafirce da Allah sun kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ya'tuna salata wala ya'tuna salata illa wa hum kusala ba sa zuwa sallah face suna cikin kasala wannan alama ce ta munafikai mudabdabina baina zalika la ilaha ula wala ilaha ula idan aka kira su abin zuwa sallah ba sa tsayawa illa hum kusala to shine anan Allah subhanahu wataala ya saki maimaitawa wala ya'tuna salata illa wa hum kusala munafikai duk lokacin da zasu je sallah shi yasa ba a son abuna sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin magabata ma kai salaf suna cewa in ka ji akwai wata ganda ganda a jikinka ko wani gajiya to kawai sai ka ji an kira sallah to kai kokari ka kore gajiyan da karfi don karka sifantu da sifar munafukai mana ya wani dan ganda ganda a jikin mutum ko gajiya ko yayi wani aiki to sai gashi kuma lokacin sallah yayi to kai kokari kaga cewa ka fita da karfin jiki don ka kore sifar munafirci da Allah ya faɗa cewa wala ya'tuna salata illa wa hum kusala munafikai ba sa zuwa sallah face suna cikin kasala to in ka ji kana cikin kasala karka yadda ka je har ka je masallaci ko ka shiga sallah kana cikin wannan kasala a i abun da zaka yi ka kore wannan kasala ne don karka sibantu da siba ta munafirci tare da cewa ka kai ba munafikin bane ko ba wai niyyar ka munafircin bane amma wai don dai a samu a ga cewa an koru daga sifar munafirci da Allah ya ambata to in an ce a je sallah to kai kokari ka ga cewa ka kauda duk wata kasala in akwai bukatan koda kana da alwala da sai ka ji ganda sosai to sake yin alwala wanke fiska da zuba ruwa a gabanka yana sa dawo da nishadi a jiki to sai ka yi wannan alwala din ba don wai baka da alwala ba a don ka kore sifar wannan kasala din da Allah ya ambata wannan daga cikin magabata suna da irin waɗannan ra'ayoyi saboda mai ba sa son su ji cewa sun ɗauko da sifa ɗaya ta munafirci to Allah ya sifanta wannan munafukai haka tsarin su yake sallan kawai bisa dole ake yin ta shi yasa in an shiga sallah za ga hankalin mutum yana gefe yana daga cikin abunan siba ta munafirci mutum yana zuwa sallan ne kaman dole sannan da an shiga sallan ya rinka lissafe lissafe kenan yaushe za a gama da an dan ja sura kaɗan to an dame shi gaba ɗaya ya shiga damuwa mumini wanda ba shi da munafirci yawanci kan samu nutsuwa in ya shiga masallaci ba ina nufin kuma in akwai wani abu na uzuri da yake damun mutum a waje a ce an jefe shi da sifar munafirci ba a'a wani sa'i zaka iya zuwa masallaci akwai wani uzuri ko ka bar majinyacinka ko ka bar wani aiki ko ka bar wani abu wanda yake zai iya ɓaci in ba ka je ba wannan ba yana nuna ba dole sai ka zauna a masallaci saboda kar ka fita da sauri a ce a'a kana da sifa ta munafirci ba a'a irin wannan shi kuma zaman sa daban shi yasa aka fi sha'awan duk abin da zai tayar ma da hankali in kana masallaci to in kana da ikon gamawa da shi ka gama da shi kafin ka shiga masallaci shi za ka ce ah ko da an kira sallah za a je a yi sallah sai ga abinci ya zo a to a zauna a ci abinci saboda a samu nitsuwa idan an zauna an ci abinci sai a je a yi sallah malamai sun yi magana anan suka ce abinci ya zo yana da bambanci da ka kawo da da kirawo abinci kawai kun yi alwala za a ta da sallah sai aka kawo abinci to abinci ya zo kenan to wannan sai ku tsaya ku ci abinci sannan don ku je ku yi sallah a abin a cikin nutsuwa kamar da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan a gabatar da cin abinci kafin a je ga maganar sallah amma misali an kira sallah za a tada ikama sai ka ce wane ka kira wani yaronka ko ka kira wata yarka ku kawo mana abincin nan mana sannan sai ka ce ku dakata mu ci abinci don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gabatar da cin wannan malamai suka ce a wannan ba daidai bane wannan kiran abincin kai ba shine yazo ba yawai abu ne an za a tashi za a yi sallah sai ka ce a kawo muku abincin nan mana wannan bai kamata ba sai kai shiru kawai tunda ba a kawo ba har za a tashi a tada sallah to sai kai shiru kawai in an tashi an yi sallah sai Allah ya sa abinci ya zo shikenan sai a gabatar da abinci amma lokacin da ka kira kalman abinci za a tashi a yi sallah wani dama yana dan jin wani abu abu na yunwa yunwa ko wani abu makamancin haka ka raba masa hankali to shi yasa amma in abincin ya zo an gan shi to nan sai a gabatar da abinci sai a ci abunan sai a yi sallah amma tashi cikin kasala don an kira sallah ko mutum ya yi tsaki ko mutum ya jiyaya ne ko kaman kare tashi wadda duk sifa ce ta munafurci wadda ta ta iya shiga jikin mutum ba tare da ya an kara ba don haka a nisanci waɗannan munafukai haka suke bisa dole suke yin sallah wala yunfiquna illa wa hum karihun kuma ba sa ciyar da dukiya face suna kyama suna jin haushi suke ciyarwa za ka ga suna ciyarwa ne kawai in ba su ciyarwa za a ce ba su ciyarwa kullum wannan shi ne nazarin munafiki to ai yanzu in ban bayar ba za a ce ban bayar ba a irda'un nas ghayatul la tudrak to in dai wai yarda da mutane za ka yi baka isa ba to shi yasa kawai kayi abun da zai yi kayi abun da tsakaninka da Allah amma munafikai in za su ciyar da dukiya sukan ciyar ne suna jin haushi suke ciyarwa amma me yasa to suke ciyarwa suna ciyarwa ne don kar a ce ba su ciyar ba to kar mutum yayi wannan duka ina alamomi ne da sifofi wanda munafikai suke sifantuwa da su kar mumini ya zama yana sifantuwa da haka Allah ce fala tu'jibuka amwaluhum ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam kar dukiyoyin su baka sha'awa in dai mutum ya sifantu da munafirci lokacin da ake bukatan a taimaki addinin Allah ba ruwansa sai lokacin da ya ga dama a fala ta uji buka amwalu kan dukiyoyinsu ya baka sha'awa wala auladuhu ƴaƴansu kan su baka sha'awa dukiya da za ta baka sha'awa shine mai dukiyar da yake ciyar da ita fi sabilillah yake aiki domin Allah yake ba da dukiya sadaka yake ba da dukiya taimakon talakawa taimakon dangi taimakon makwabta wanda dukiyarsa sai ta baka sha'awa kai ma da zaka samu dama kai irin wannan mana amma wanda yana nan duk abin da za a yi na addini ba ruwansa ba ruwansa ko kuma yayi yayi muku gori a wannan ku kyale shi fala tujibuka amwaluhum kar dukiyarsu ta baka sha'awa ta rinka baka mamaki kana sha'awanta wala auladu maka nan kar ƴaƴansu su baka sha'awa ka rinka mamakin cewa suna da ƴaƴa suna da dukiya a'a inna ma yuridu Allahu li yu'azzibahum biha fil hayati dunya Allah subhanahu wata'ala kawai yana nufi ne ya kyale su don ya azabtar da su da ita wani dukiyoyi din a rayuwar duniya a rayuwar duniya Allah ya azabtar da su wata zahaƙa an fusuhum sannan a ɗau rayukansu ma'ana rayukansu su fita daga jikinsu wahum kafiruna suna alhali suna kafirai lokacin da suke tara dukiya suke abin da suka ga dama to ba za su rinka nadama ba Allah subhanahu wataala ya yi haka ne don ya kyale su cikin batansu da bala'insu da rashin son Allah suna cikin barna har lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai zo ya abuna ajalinsu ya zo rayukansu su rinka fita daga jikinsu a rayuwar duniya suna cikin bala'i don ba su yi sadaka suka samu nitsuwa ba sadaka da ciyarwa da yin aikin alkhairi yana ba mutum nitsuwa a cikin zuciyarsa a rayuwar duniya ba su da wannan sannan rayukansu za su fita suna alhali suna kafirai don me don Allah ya azabtar da su ranar tashin alkiyama Allah ya kiyaye mu na'am ويحلفون بالله إن إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون
مم.
لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون
Mm. Allah subhanahu wata'ala ce wa yahlifuna billahi suna rantsewa da Allah su rantse su ce wallahi don munafiki yawanci rantsuwa mai sauki ne a bakinsa shi yasa ba a su a rinka yawaita rantsuwa akan abun da ake fada in ba ya zama dole ba in mutum yana faɗin gaskiya kai tsaye ko ya faɗi wani abu na tauhidi ko wani abu don ya rantse da Allah babu laifi amma labari kawai shi munafiki wai kullum sai dai a yadda da shi za ka zaga yana yawaita rantsuwa to Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yahlifuna billahi zaka ji suna rantsuwa da Allah innahum laminku cewa wallahi lallai su fa suna tare da ku Allah ce wa mahum minkum ina Allah ce Allah ya ce sam ba sa tare da ku walakinnahum qaumun yafraqun sai dai kawai su mutane ne matsorata ayya khafun suna tsoron abin da zai je ya dawo shi za ka ga sun zo suna rantsewa a gaban ku suna cewa suna tare da ku in sun je wurin kafirai kuma su rantse a gaban su ce suna tare da su wannan tsoro ne da rauni yake kawo wannan abin da ya dace shine ka rike addinin Allah guda daya kafirci babu shine abin da Sheikh Sudais wata yake cewa wa alfula yawa lala hasau dubu a an tami'a kufrun wa islam yau a ce kafirci kuma ya zama musulunci ko musulunci a ce shi ka ya yarda da kafirci a ya ce shattana bainal islami wal kufur ya yi nisa akwai rata tsakani kawai wannan yana kudu ne wannan yana arewa tsakanin kafirci da musulunci al-kufru kufrun wal islamu islam yace kafirci kafirci sunansa musulunci musulunci sunansa to amma wanda yake tsoro yau sai dan je nan ya ce kaza gobe kuma sai ya je nan ya ce kaza in ya zo gurin ku ku musulmai sai ya rinka rantsewa da Allah in ya je can inda ba musulmai ba sai ya gaya musu kaza su ya yaudare su ku ya yaudare ku saboda mai wai don ya zauna lafiya shi a ganinsa ko ba zai taɓa zama lafiya ba wannan zirga-zirgan kadai wahala ce ka tsaya kawai a guri ɗaya wanne kake so i shikenan a huta amma ka yaudari wa'incan ka yaudari wa'incan a son duniya da sha'awan zama a duniya da kwaɗayin abun duniya da tsoron abun da zai faru ga mutum na abun da yake hasashe duk shi yake kai mutum ga wannan yawanci in kaga mutum ya tsaya kai tsaye kawai abin da ya sa a gaba yake yi son gaskiya a tsayawa akan gaskiya wanda duk suke nufin karya su abu na nisa to zaka ga ana ca akan mutum musamman a zamaninmu na yanzu ya tsaya akan gaskiya to an rinka yin abun nan ke to in mutum zai tsaya akan tauhidi zai tsaya akan addini kawai tsaya akan addini ka samu wani abu an baka wannan kawai ka ajiye shi wani abu ne a'a ba za mu yi da kai ba saboda me saboda tsayuwa akan addini to shikenan ku je ku yi ta yi kawai ka tsaya a inda Allah ya tsaye da kai kar kai gaggawa akan rayuwar duniya ka jira abinda Allah ya sa za ka samu tun ba halice ka ba kuma sai ka samu wallahi da izinin Allah kar ka ce za ka yi gaggawa ko ka fasa addini ko ka zubar da mutuncinka wai don duniya akan me a ita duniya Allah ya riga ya kaddara ta in ka kwantar da hankali yanda tafiyar duk abin da kake jin za ka samu yau yasa kake zubar da mutuncin addini to kafin ka same shi baka rayuwa ne kafin ka same shi ba kana rayuwa in ko ka same shi karshen ta ka shiga wata dawainiya ne a rayuwa ne sama da da dawainiyar da kake ciki kafin ka same shi to in ka kwantar da hankalinka komai zai zo da ikon Allah cikin nitsuwa arzikinka zai zo maka na halal ba tare da ka zubar da mutuncinka ba ba tare da kuma ka ci haramun ba haka rayuwa take don haka Allah subhanahu wataala yana faɗin sifar munafukai zaga suna rantsewa da Allah cewa innahum laminkum Allah ce wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun mutane ne kawai suna tsoro wai tsoron kar a rasa tsoron kar a samu kar ba wa'incan su samu ko ba su ga mun mun yi da su ba kar wa'incan su rasa ba su ga mun yi da su ba a'a sai sai ka je kai ƙarya a gun wancan mutum yayi ƙarya a can yayi ƙarya a can duk sai ya rasa in bai sa ba ko kuma ya samu amma ba mutunci to a mai da hankali da wannan sifar munafurci kar a yi ta Allah ce lau yajiduna malja'an da za su samu wata mafaka au magharatin ko wani kogo a jikin duwatsu au muddakhalan ko wata mafita da za su samu wannan lawallau ilaihi wa hum yajma'un wallahi da sun juya gare shi wa hum yajma'un ay yasra'una suna gaggawa zaka ga sun je sun sun buya wai don su samu su tsira da rayuwarsu kullum munafiki wai shi gane yake zai tabbata a duniya ba a tabbata a duniya wane ya rasu jiya wane ya rasu shekaran jiya wane ya rasu bara wane ya rasu bana ai wata ran ko kai ma dole zaka rasu mana ko me kake a duniya wata ran zaka rasu ai ana tafiya ne an ɗauwa ne an ɗauwa ne an ɗauwa ne kai sai ka zauna wata ran za a zo kanka duk tsawon rayuwar mutum to saboda haka shi yasa Allah ya ce law yajiduna malja'an da za su samu wata mafaka kwana da inda za su je su noke aw magharatin ko su koguna kogo a jikin duwatsu su shiga ciki aw muddakalan ko wani nafaq wani lungu a jikin dutse rami da za a shige a fita ta can lawallau ilaihi wa hum yajma'un da sun je sun juya baya wa hum yajma'una suna sauri haka za su je wai don kar a gane me suke yi ko kuma kar don mutuwa ta same su Allah ya kiyaye mu na'am
ومنهم من يلبسك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخرون ولو أنهم رضوا ما وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون
الله سبحانه وتعالى yace wa minhum man yalmizuka fi sadaqat daga cikin munafikai akwai wanda zaka ga yalmizuka yana jifanka da magana yana sukanka fi sadaqat kawai saboda sadaka da kake rabawa sadakoki na zakka ko sadakoki na dukiya da kake rabawa akwai wanda zaka ga har magana kakkausa yake akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don kawai sadaka ba a bashi ba ko yanzu haka ne yau in aka ce a raba wani abu ko gwamnati ta ba da wani abu a raba za ka yi mamakin mutane za ka yi mamaki yanzu misali a kawo shinkafa ko siga a wannan rayuwar tamu a kawo kofar mai anguwa ko kofar wani wanda abu na shugaban jama'a a ce a raba za ka ga mamaki za ka ce an wakilta shi wannan mai anguwan ya raba to a ranar ne za ka ga mutane suna kausasa magana a kansa ce yana gani na ya hana ni kuma ranar ne za ka ga wani yana da buhun siga a gida amma ya zo a bashi kwano ɗaya na wannan don mai don haka abun yake tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai haka suke shi munafirci kullum fa yana tafiya ne da mutuwar zuciya ran da aka ce babu imani tsayayye a zuciyar mutum to zuciya ta mutu ne kawai komai gani yake in bai samu ba kamar ba zai rayu ba za ka yi mamakin mutane da suke wawa akan abun duniya a baka wani dan matsayi ko wani guri ko wani menene ka ga mamaki kowa kansa kawai kansa kowa in ya zo kansa a bashi kawai kuma da za ka ba mutum bana in baɗi aka zo baka bashi ba sai ka ba wani saboda kana la'akari bara ka ba wa ne bana bana bana sai zo ya ce maka bana kan ba yi da mu ba sai ka je yana faɗa wa jama'a mu bana ba a san da mu ba wallahi bara ba an bashi ba amma sai ka je yana cewa bana ba a san da mu ba bana ku ne ko kai kan ka samu ai ko yalmizuka fi sadaka to an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa minhum man yalmizuka fi sadaka zuciyar mutane tana mutuwa wai ba za ka yi tunanin an ba wa dan uwanka ba dole bane duk abun fa da rabonka ne wallahi ko kana gida sai an dauko an kawo maka amma zuciyar mutane ba ta tuna wannan ba ta tuna wannan abunda ba naka bane in koya ya kai ba za ka same shi ba koya kai ba za ka same shi ba in ko abu naka ne kana kwance ma sai an kawo amma ina annabi sallallahu alaihi wasallam zulhuwai sira ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin wannan aya za ga malaman tafsiri suna kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yana taraba sadaqat aka ce na hunain yana taraba sadaqat zulhuwai sira yana daga bayansa ba a bashi ba amma an bawa talakawa da yawa akwai da su safwan ibnu umayya duk an babbasu akwai mutane da yawa talakawa da aka ba amma shi yana tsaye daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba mamaki ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai la'akari da shi ba ko bai waiwaya ya ganshi ba ko bai ankara ba ba ba shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana gamawa abu ya kare sai ce "Ah, gaskiya wannan rabon ba a yi adalci ba ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya wannan rabon ba a yi adalci ba yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam za a gaya masa wannan magana umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce ya rasulullah ba ni izini in sauke kansa kasa kai din zai gaya wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale shi yakhruju min da'dhi hadha rijalun ta'iruna salatakum inda salati yamruquna min ad-din kama tamruqu as-sahmu min ar-ramiyya au kama kala sallallahu alaihi wasallam yace a kyale shi kaga wannan daga tsatsansa za a samu mutane ila yawmil qiyamati wayannan su kare wayan su fito za a yi wasu mutane waɗanda suke daga tsatsan wannan in kuka gansu za ku rena sallan ku in kun kwatanta da sallan su saboda tsabar son addini za su rinka nunawa a fili amma ina za su rinka fita daga addini a ayyukansu suna fita daga addini don ba su da aƙida ta tauhidi ta gaskiya ba su da aƙida ta manhaji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su rinka fita daga addini kamar yadda ake jefa kibiya dan har ba shi yake fita sun lube ya tafi haka za su rinka fita daga addini to wannan an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga in aka ce yau raba kaza to an hada ka da aiki mutanen da kuke tare da su ne ko zaka ga suna jira wai kuma ba wai mutum yana tunanin ba a bawa ne ba kuma ya cancanta me yasa ba a bashi ba a wai shi kansa ne da ba a bawa ba anan ne rikici yake duk ribibin da muke a a duk Najeriya nan ai wannan shine kowa kansa in ka kana ribibi da mutane ka kwatanta ayi gaskiya to ba wai a'a kuskuren ka wani abu ba ne a wajen aiki ko ba wai wani abu ne da aka ce a bawa wasu talakawa baka kai ba a su waɗannan mutanen ne baka ba su nasu ba yadda suke so a nan ne za a yi ta rikici a nan ake rigima duk wani wanda yake da matsayi yake so ya kwatanta gaskiya ku tambaye shi za ka ji waɗanda suke mataimakansa sun ƙi su bar shi ne ko waɗanda suke suke abin suka cancanci a ce sun ba da gudunmawa an yi abin da ya dace sun ƙi su ba da gudunmawa ne saboda kawai abu nasu na kansu personal abu nasu shine ba a yi musu ba ba wai a abun talakawa ko kuma abun miskinai ko abun fakirai ba a yi shi ba ba wanda yake wannan maganar ni ne ina kudin sayan mota ta ina miliyoyi na mina kaza na kawai akan wannan ake rikici ba ina kudin talakawa na tona musu bohol ba ina kudin talakawa na maganin asibiti wa yake faɗa akan wannan sai wanda Allah ya ce maka to wannan Allah subhanahu wataala ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqat daga cikin su munafikai akwai wanda zaka ga yana sukan magana yana kaususa magana akan ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sadaqat cikin sadaqo'i fa in utu minha radu in aka ba su wani abu radu shi kenan sai a manzon Allah ya yi kokari ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba mu taba ganin mutum irin sa ba fa in utu min hakena in an ba su kenan har yau haka ne kana ba wa mutum shi kenan yace a ya yayi kyau gaskiya yayi ko ko kowa bai samu ba fa in dai shi ya samu magana ta yi fa in utu min haradu in an ba su wani abu daga sadaka radu sai su yadda yanzu kam an yi daidai wa in lam yutu amma in ba a basu ba min ha daga wannan sadaka idahum yaskhatun sai ka gansu suna fishi aba ai wani ban san makina bane sai yanzu wani ashe bai da mutunci wani kaza wani kaza saboda me an ba wa duk kowa amma shi don ba a bashi ba to nan ne zai rinka wannan magana Allah ya ce walau annahum radu ma atahumullahu da mana a ce su din nan sun yadda da abun da Allah ya basu wa rasuluhu da abinda manzon Allah ya ba su sallallahu alaihi wasallam wa qalu suka ce hasbunallahu Allah ya isa mana duk abin da za a baka karka dauka nan ne wadata take a wadata tana hannun Allah qana'a tana hannun Allah samun nitsuwan zuci yana hannun Allah to shine Allah yake faɗi walau annahu radu ma atahumullahu wa rasuluhu wai da ma a ce mana sun yadda da abun da Allah ya basu da abun da manzon Allah ya basu wa qalu suka ce hasbunallahu kai Allah Allah ya isa mana alhamdulillah sayu'tina Allahu min fadlihi da sannu Allah zai bamu daga falalarsa ai in ba mu samu yanzu ba ma baɗi za mu samu insha Allah ba bare mun samu ba ai in ba mu samu yau ba gobe za mu iya samu ai al'amarin na Allah ne sayutina Allah min fadli mun san Allah zai bamu daga falalansa a to wani abun duniya to tunda kai ka samu wane ya samu wane ya samu ni ban samu ba gobe watakila zan samu ai jiya na samu kafin su su samu kuma sannan shin jin daɗin rayuwar duniya ya ƙare cikin samun wannan abun ne ba haka bane wani abun in ka same shi a ranar ne wahala ta bude sai dai mutane ba su sani ba don haka da mutane sun nemi yardar Allah cikin abun da suka samu da ya fi musu sauki ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله in Allah bai baka ba in aka raba ba a baka ba yau ka ce gobe za mu samu gobe za mu samu insha Allah ta'ala in bana ne ka ce baɗi za mu samu insha Allah ta'ala amma ina mutane ba su da cikakken nutsuwa akan abin da in ana raba abu in ana raba abu a sai kaga wannan ma ya zagayo ya kalle ka wai ka san da shi ai Allah ya fi ka sanin sa wallahi inda rabonsa sai ka ɗauka ka je gidansa ka kai masa amma mutane ba sa gane wannan bara an bamu bana ba bamu ba to sai me malam ka ji cewa bara da aka baka wannan ma daga Allah ne bana ko da ba baka ba in Allah da bari za a baka yau da ba baka ba in Allah da gobe za a baka kar ka sa ido wai dole kullun sai an baka saboda me kai ka bayar mana kai ka bayar Allah bai san da kai bane bai sa kai ne mai bayarwa ba sai sa wa'ansu ne suke bayarwa to kullun jama'a in ana raba abu kar ka sa a ranka cewa ni sai an bani a wane ma a bashi wane ma sai ya samu a ni ma sai na samu a wallahi duk mai rabo sai ya samu abin da Allah ya sa zai bashi kuma duk abun tuntuni ne fa kafin wannan da yake bayarwan yayi arziki ban a haife shi ba ma Allah ya yi abu ya kuma raba yanda za a bayar shekarar ce kawai ake jira ko kwanan ne ake jira ko watan ne ake jira watan yana zuwa abin automatic shiga yake yi wannan rabon wani ne shiga kawai yake cikin arzikinsa dole sai ka kai masa ba wai a jira ake kai ka sa ko ka Allah ya riga ya sa jira kawai ake a gani ya isa gurinsa kuma zai isa gurinsa karfe kaza da minti kaza ran kaza ga watan kaza wani arzikinsa zai zo ta hannun wani kawai haka zai zo ko kana so ko baka so yau in Allah ya ga dama wani arzikinsa yana bauchi arzikinsa yana gurinka mutumin yana bauchi ba don Allah ya kawo mana sauki ana transfer ta account ba Allah sai ka tashi ka je tasha ka kai masa bauchi ka dawo cikin dare amma Allah ya kawo sauki a a aika a a yi wane ne a a yi transfer a a yi menene amma mutane saboda karancin yaƙini da Allah subhanahu wataala da muke da shi a zamanin yau kawai kullun sai ka dibibi ce wani ya bai bamu bane wani bai yi kaza ba wannan ka kwantar da hankalinka kar ka je gurin wawa akan abin da ake rabawa ka jira ka gani in akwai a ciki naka wallahi sai an kawo maka kar ka je gurin wawa kuma duk abin da zaka yi ka dogara ga Allah subhanahu wataala shine abin da ayoyin nan suke gaya mana walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu suka ce kuma sayu'tina Allahu min fadlihi da sannu Allah zai bamu daga falalarsa wa rasuluhu manzon Allah zai bamu daga falalarsa inna ila Allahi raghibun lalle mu masu kwadayi ne zuwa ga Allah ba ilawa ne raghibun ba a ba ila gani raghibun ba a inna ila Allahi raghibun lalle mu masu kwadayi ne zuwa ga Allah kullun sa kwadayinka zuwa ga Allah subhanahu wataala in ka sa kwadayinka zuwa ga Allah subhanahu wataala zaka ga abun mamaki ka jira in ko wani abu ake yi ake son a yi a'a takaddu ake kawowa a'a wani abu za a yi to wannan in ka yi ka yi iyayenka iya ƙoƙarinka ɗalibai in ana karatu kar ka yi wasa ka yi karatu da gaske matasa ɗalibai masu sana'a kar ka yi wasa in za ka yi sana'a ka yi ta da gaske ta yadda sai an neme ka a gareji kuma sai an nemi garejinka da ikon Allah ka yi ta da gaske kar ka yi lalaci kuma karin ka ga ana neman garejin ka shikenan kawai sai ka kwanta a gida kai baka fitowa sai karfe 11 kai baka fitowa sai karfe a'a tukunna ka jira ka fito sassafe ka zo ka tsaya ka yi wa mutane aiki banda ha'inci banda wuce gona da iri zaka ga abun mamaki in ka sa Allah a cikin harkar ka zaka ga abun mamaki to haka ake so in kasuwa ne in noma ne in gona ne ka yi da gaske kar ka tsaya kana wasa ka yi abin da za ka yi da gaske karatu kar ana lakta kana kwanci a masallaci ana lakta kana gindin bishiya kana kallon motoci wai sunan waccar me end of discussion waccar kuma beginning of discussion wai shi ya san beginning of discussion ya san end of discussion kai ne da end of discussion da beginning of discussion kam kana gindin bishiya to wannan bai kamata ba wani zaka ga ya dunkule ɗan takaddunsa na karatu ya ɗan dunkula su dama ba abun kirki shi kansa ma ya rena su kawai ya soka su a aljihun baya yana zaune wasu yana yaudaran mata suna yaudaransa suna yaudaran juna ta kalle shi ta yaudare shi ya kalle ta yaudare ta yana kirga motocin mutane karka yi wannan malam i abu da gaske yawa lokaci na zuwa za ka yi mamaki in ka yi abu da gaske kana mai neman taimakon Allah a mutane kawai ba kai komai ba kai kana jin cewa kai wani ne ta ina ka zama wani kar ka ɗaukan ka kai wani ne ka yi ta yi ka yi ta yi mutane ne za su ce kai wancan fa wani ne to nan insha Allah ka zama wani ran da ka ji mutane suna cewa wancan shine wane to ka zama wane amma kana cewa ni din wane ne haba kai din wa baka zama wane ba baka hadu ba tukunna yawwa saboda haka na'am inna ila allahi ragibun mu zo muna kwadai zuwa ga Allah kamar yadda suke faɗi suna cewa in da ma haka suka faɗa mana sai inna ila allahi ragibun muna kwadai abin da yake gurin Allah na'am
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya ambaci jinsin mutane da za a ba su sa- zakka ne sadaqat anan tana nufin zakka zakka akan karɓo ta a tara ta idan ana da daula ta musulunci dukkan mawadata shugaba zai tura akwai sa'i mai aikin zakka mai aiki akan zakka wadda zai je ya karɓo zakka ya kawo ta gurin shugaba ana da sane da fakirai da sunayen fakirai da miskinai da waɗanda suka cancanta a basu zakka su kuma nan ne za a raba a kai ta duk inda ta dace mutane ake zaɓa su zama sa'i banda dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce danginsa alu muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa shiga cikin aikin zakka saboda waɗanda suke aikin zakka su ma sun cancanci a basu zakka su kuma ba sa karɓan sadaka ko sadakar zakka ko sadaka haka kawai ta nafila duka annabi sallallahu alaihi wasallam baya ce kuma alu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba sa ci ba sa ci saboda me daudan wa'ansu ne zakka dauda ne wanke zak- wanke mutane take wanda suke fidda zakka din ba an ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim tutahhiruhum daudan wadansu ne in sun fidda zakka shi za in mutum bai fidda zakka ba daudan tana nan a cikin sa tana nan a cikin dukiyarsa to wannan dauda din alu muhammad sallallahu alaihi wasallam alu baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba sa daukan daudan wani a sun fi karfi darajar su ta wuce nan gidan manzon Allah familin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fil da daura a kai masa a'a to waɗannan mutane jinsin mutane da Allah subhanahu wataala ya ambata malamai sun fassara su ɗaya bayan ɗaya kamar da Allah ya jera su a cikin wannan aya din wanda cewa zakka su kadai ake ba wanda ya ɗau zakkarsa ya ba da ita ga wasu mutane wanda ba su shiga cikin waɗannan ba zakkarsa ba ta yi ba babu wanda ya isa yi wa Allah gyara domin Allah da ya gama da ya gama faɗansu sai ce wallahu alimun Allah masani ne ya san abin da ya sa ya ambaci waɗannan mutanen a basu zakka hakimun Allah mai hikima ne ya cika da hikima wajen tsara in an ɗauko zakka a ba waɗannan mutane don haka wanda ya ɗau zakka sai ba waɗansu mutane ko don sanayya ko don wani tunani ko don ɓangaranci ko na ƙabilanci ko na abuna eh, yangaranci ko na duk abin da dalilin da ya sa ya ɗau zakkarsa ya kai wa wasu mutane wanda sun fita daga cikin wannan zakka ba ta yi ba haka kuma in ya ɗau wani ɓangare na zakka ya bayar ga wasu mutane wanda ba sa cikin wannan nan ma zakka ba ta yi ba sai ya biya to shi yasa Allah subhanahu wataala ya lissafa su ya bayyana su don a san su malamai suka fassara su daki daki don a gane yaya wane ne fakiri wane ne miskini suwaye al'amili na alaiha suwaye mu'allafata qulubum har a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu al-mu'allafata qulubum wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su zakka to wannan insha Allah ta'ala ita sai ayar da zamu karanta gobe insha Allah ta'ala muna raye muna fata Allah ya samu dace wallahu ta'ala alam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh